سيدنا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ دروا لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة الإيمان ويا حباب رسول الله من أقول الله سبحانه وتعالى bayan sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko don zama da ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa na littafin muktasar al'agdari a cikin wannan littafi wanda yake koyar da mu ibada abin da ya shafi sallah da tsarki da matsaloli wanda suka kunci sallah gaba ɗaya a wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari mai albarka idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne a babi ko in ce fasali wanda yake mana magana akan ainihin kushu'i a cikin sallah wanda mala yake gaya mana cewa ita sallah inna lissalati nurul azimin tashriqu bihi qulubul musallin amma mala yace wala yanaluhu illa al-khashu'un sallah wani irin haske ne da Allah subhanahu ta'ala yake samowa da bawa wannan hasken nan yake ratsa zukatan bawa amma ba kowa bane yake samun wannan haske na sallah ilal kashi'un sai masu yin sallah tare da kushu'i masu yi da kaskantar da kai da miƙawa Allah lamari gaba ɗaya to a cikin wannan fasli muke kai ba mu riga mun kai ƙarshe ba a sai lokaci ya mana ya mana halin nasa lokaci ya ƙure to sai muka kwana ba tare da mun kwana kamar yadda muka saba akan fasli ba to yau za mu ci gaba daga inda muka kwana a satin da ya gabata a insha Allahu yau alhamis ishirin da yau alhamis ishirin da shida ga watan ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzan Allah sallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan ga watan takwas a watan August a miladiyar annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da hudu 2024 a yau alhamis insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci na juma mai albarka idan ba manta ba satin da ya gabata malam ya kakkawo mana bayani akan yadda bawa ya kamata wa Allah subhanahu ta'ala babbar ibadan nan imadaddin ma'ana sallah da kuma yadda ya kamata ya kushuyi a cikin sallar kada ya zama yana ibada ne bil badani ibada da jiki kawai ba tare da zuciya ba tare da ainihin ba tare da ruhi da zuciya ba ya zama kana ibada bi ruhan wa jasdan ya zama kana yi wa Allah subhanahu ta'ala ibada ne na sallah da ruhinka tare da jikinka kamar da yadda satin da ya gabata mun yi bayani sallar da yake ake yin ta tare da ruhi da jiki ita ce sallar da kan kai ta da zaran ka ce Allahu akbar na kabbara harama, to ka yi watsi da komai da kowa a lokacin ba ka ganin kowa ba ka ganin komai sai Allah subhanahu wata'ala da kake fuskanta kake wa sallah gare shi shine hammala yake faɗi cewa a lokacin da ka je sallah to ka watsar da komai a cikin zukatanka ya zama zuciyarka ba komai sai Allah sai girman Allah washtagil bi muraqabata maulaka ka shagaltu da gani da zatin Ubangijinka, ma'ana Allah subhanahu ta'ala allazi tusalli bi wajihi wanda kake yin sallah domin sa. Da kamala ya ci gaba da cewa, wala tatruk shaytana kada ka bari shaytan yal'abu bi qalbika ya dinga wasa da zuciyarka. In an tuna har na kawo kissa akan yadda shaytan yake ribantar bawa, yadda shaytan yake satar imanin bawa matuƙar ya ga bawa zai aikata wani aiki wanda zai samu gafara Allah cikinsa har na kawo musa na kawo wannan asari ko in ce wannan a hikaya na wannan bawan Allah in ba manta ba satin da ya gabata na kawo ko na bawan Allah nan da ya binne kuɗinsa ya rasa yadda yake zai ga kuɗinsa ko da abin da ya faru dai wanda suka zo satin da ya gabata sun san wannan bayanin da na yi to kaga dai shaidan ba komai ya sanya shi ba ya sa shi tunani a sallar, sabida shaiɗan ya ga da ya bar shi ya yi sallar na raka a biyu bai yi tunanin komai ba, gware ya tuna mushi wannan dukiyar tasa, da je ya samu, ma'ana dai ya ga da ya samu rabon lahira, gware ya samu na duniya ya rasa na lahira, shaiɗan kenan, Allah ya tsare mu. Inna shaitanu lakum aduwwun mubina fastakizu fastakizu aduwa shaiɗan maƙi ne kuma mubina mabayani maki na guruguru sai dai kuma baka ganin shi amma ya za ka yi da shi sai ka dingina shi da mahaliccinsa me kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari Allah subhanahu ta'ala ya tsare ka daga shaitan dan in ba baka dingina da Allah ba ba wanda ya sai tsare ka mutum ne kuke yaki da shi ya fi ka makami ya fi ka wayau ya fi ka dabara kuma yana iya ganin ka kuma kai baka ganin shi wai da Allah za ka ci nasara kan shi ai sai dai in kai kana ka san wanda shi kuma ya fi karfin sa ya ka jingina da shi to waye fi karfin sa mahallicin sa Allah to sai ka jingina da Allah to shi kuma Allah sai ya tsare ka daga sharrin shaytani da haka mali ya ce kai baligi la tatruku shaytana kada ka sake ka bari shaytan ya labu bi kalbuka ya wasa da zuciyarka wa yashguluka ya shagaltar da kai an salatuka daga barin haƙiƙanin sallaka, ya zama kana sallan ne amma da jiki kawai, zuciyarka ba ta sallah, jikin ne kawai, gashi nan kana sallah amma zuciyarka ta yi gabas, tana tunanin gida, tana tunanin wancan, tana tunanin can, tana tunanin can, tana ta yawo, ka gama yawata duniya amma kana sallah. Mala ya ce kada ka sake haka ya dinga faruwa da kai, hatta ya ɗimi su kalbaka, kada ka bari shi ne ya shagaltar da kai, hatta ya ɗumi su ƙalbaka ya shafe zuciyarka, wa ya hari maka minan lazzatil anwari sala, ya haramta ma sanin wannan ɗanɗano na daɗi da ɗanɗano na hasken nan da ake samu idan mutum yana sallah. Wannan hasken da malaye mana bayani a sati da yau gabata, cewa sallah tana da wani haske, to idan ka bari shaiɗan ya ribace ka, ya shige zuciyarka, ya raba ka da kushuyi, to fa zai haramta maka samun wannan haske fa alayka bi dawamil kushu mala yace na ba na na baka shawara ka bibi ina mai baka shawara ka dawwama cikin kushu'i biya cikin sallah kaskantar da kai da mai da lamari zuwa ga Allah a duk lokacin da kace Allahu akbar ka tuna kalmar fa cewa kai Allah al-akbaru ne shine fi kowa fi komai girma to sai ka kaddara wai abin da ya fi komai girma za ka fuskanta ko ko abin da yake ƙasa da wanda ya fi komai girma kaga Allah ko ba ka bani sannan kana karanta alhamdulillahi rabbil alamin kana ƙara tafakkuri a cikin wannan alhamdulillahi kana tana ƙara haska ma kalmar Allah fa kake karantawa ko in kuma ka san fassarar ta ka dinga hasko fassarar da ma'anarta in ba ka sani ba, ka sani cewa dai wannan kalman da kake faɗi, watan kalma ce ƙadimiya kake karantawa ma'ana kalma ce ta alkur'ani mai girma, zancen Allah kake ainihin karantawa, ya zama kana wannan ƙudurce wannan a cikin zuciyarka, shi zai ƙara taimaka ma cikin kushuyi a cikin sallah. Fa innaha domin ita sallah idan har ana yin ta cikin kushuyi da ka sani, tanha anil fa'sha'i sallah tana hana yin alfasha, wal munkar tana hana yin abubuwan ƙi, bi sababul kushu da sababin matuƙar a cikin sallah kana yin kushuyi a cikinta. Fiha, ana ji? Ta haka mala ya ce, Fasta in billah, ka nemi agaji a wurin Allah, fa innahu khairul musta'an, sai da Allah shi ne mafificin wanda ake neman tallafi da agaji a wurinsa, kuma zai tallafa ma, zai agaza ma, zai taimaka ma. Me yasa ita sallah da kuke gani, wallahi ba ma sai an ma wa'azi ba inda kana cika sallah daidai da daidai ita sallar da kanta za ta ma wa'azi wa'azi na baɗini ba na zahiri ba a zahiri ba wanda ya zo gargaɗe ka ma baɗini sallar da kanta za ta gargaɗe ka in kana yin munanan abubuwa za ka ga ka bari kamar da yadda mala yake faɗi a nan kuma Allah subhanahu ta'ala shi ma ya faɗa haka Allah yana faɗi ko a cikin alkur'ani mai girma Allah yana cewa aqimus salata ku da sallah inna salata ku sani ita sallah tanha anil fashai tana hana yin alfasha me alfashai alfasha kamar zina da duk wani nau'i dai na sako wal munkari da abubuwan ƙi, sata da sauransu, sallah tana hano ina abubuwan, wala zikirin layil akbaru, amma ku sani zikirin Allah ambata Allah akbaru shi ne ya fi mafi girma fiye da sallah. Laukanu ya alamuna da kun kasance masu sani. Ana ji? Amma a sani in kuma ba sallah zikirin lahi ɗin ba zai amfana ba. Dan ka wasu su ce, ai an ce, wala zikirin lahil akbar, zikirin Allah shi ya fi sai mutum ya ce to zai ta yin zikiri ba zai je yi sallah ba a ai wala zikir la akbaru amma in kai kana cikin musulunci shi kuma sallah an ka bata to ka bata a cikin musulunci ne gaba daya an fahimta na'am Allah subhanahu ta'ala yake faɗin haka a sannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi hadisi sharif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man lam tanhahu salatuhu anil fashai duk wanda kaga yana yin sallah amma sallarsa bata hana sa yin alfasha ba wal munkar da abubuwan ki ka sani lam yazdad min Allah illa budan ba abinda sallah take ƙara mishi tare da Allah sai nisantawa tana ƙara nisanta shi ne da Allah dalili saboda sallar in dai tana kusanta shi da Allah yaya ake gane alamar sallar tana kusanta shi da Allah yaya za a gane sannan yaya za a gane don kusanta da Allah shine sallah tana karbuwa kenan ko to ya ake ganewa manzo Allah ya ce shine zaka ga bawa yana barin abubuwan da da yake aikatawa na haram abubuwan da da yake aikatawa wanda ba daidai ba amma kaga a sallah yake amma kullun ƙara ƙara abubuwan maƙin yake yi ka sani tabbata hakikan sallar yana yin ta ne da jiki ba tare da ruhi ba an fahimta ma'ana sallah ce amma babu asalin lubbun da ake so a sallan babu shi, babu kushu'i, babu ƙasƙantar da kai, babu miƙa lamura zuwa ga Allah a cikin sallar. Jikin ne kawai yake sallah ya fuskanci gabas, amma duk wani nau'i na kushu'i da huduri babu shi a cikin wannan sallah. Shi sa sallar maimakon ta zama tana kusanta ka da Allah, tana kusanta bawa da Allah, sai dai zama tana nesan tashi ma tare da Allah. Allah ya tsare mu da irin wannan sallah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi cewa mallam tanhahu salatuhu anil fashai wal munkar summa lam yazdad min Allah illa budan. Wannan sallarsa bata hana shi alfasha da munkari ba, to ba abin da sallan nan suke ƙara mai da Allah subhanahu ta'ala illa budan sai nisanta. Mala ya ce wa iyazu billah muna neman tsari da Allah, Allah ya tsare mu muna neman taimako da Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga yin sallar da za ta nisanta mu da Allah ba ta kusanta mu da Allah ba daga yin kuma sallar da babu kushuyi a cikinsa Allah ya datar da mu sallolin ya zama sallah ne na kushuyi alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan shine karshen fasalin da muka kwana a satin da ya gabata to yau za mu shiga sabon fasli faslun wannan sabon fasli ne rabewa insha Allah Mala ya ce, Lissalatil mafarudat, wannan fasli zai mana magana akan salloli ta farilla. Salloli na farilla su ne salla guda biyar, ko asba, azhar, la'asar, magriba, isha, salloli na farilla guda biyar, saba'ata ahwalin suna da haloli, halaloli, ha, mana ahwal suna da yanayi da suna da yanayin da ake gudanar da sallolin guda bakwai. suna da halaye guda bakwai, yanayin da ake gudanar da su guda bakwai, ai, martibatan, martabatan suna da halaye da maratib, matsayi-matsayi har kala-kala nau'i guda bakwai. To, addu alaiha wanda ake ba da sallar da haka, suna da, in muka bayani za a fahimci me nike nike anan. ma'ana akwai matakai yadda tsarin da ake iya ba da sallah ta farilla har sun kai nau'o'i guda bakwai yadda ake ba da ita an bayyanta idan muka bayani za a gane me nike nufi anan ko me mala yake nufi arba'atun minha hudu daga ciki alal wujubi suna cikin suna kan wajibci na dole ana ji wa salasa ragowan ukun kuma alastihbab suna kan an so ne mana istibabi ne an so mustahabi ne a tuna dai a baya mun ta yin bayani akan menene wajibi ko menene mustahabi ko abin da ake cewa wajibi shine abu na dole ko mustahabi kuma abin da an so a yi shi an fahimta na'am falla a fal fallati alal wujubi a halayen da suke akan wajibci awwalaha na farko shine alqiyamu bi ghairi istinadin shine mutum wajibi ne in zai yi sallah ya yi sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba. Ana ji? Dole wajibi ne idan za ka yi sallah ka yi sallah a tsaye ba tare da ka jingina ba. Gawa yake nufi ga wanda bai yake da lafiya, lafiya kalau, to wajibi ne ka yi sallah a tsaye ba tare da jingina ba. kenan ana yin sallah ne ba tare da jingina ba wannan hali na farko kenan ana ji bi gairi isnad summa alqiyam bi isnad sannan ana iya yin sallah tare da jingina nan kuma gawa ga wanda bai da lafiya to ita ma hali ne da cikin halayen da ake yin sallah an ji guda biyu shi ma ko mara lafiyan dole wajibi ne jingina saboda idan ya ce ba zai jinginan ba zai me zai faɗi kaga ashe a nan wurin jingina ya zama mishi me gujo na summa julusu bi ghairi isnadin sannan zama ba tare da jingina ba ana ji an ji hali guda biyu tsayuwa ta ba tare da jingina ba guda ɗaya ana yin sallah haka an ji hali na ɗaya tsayuwa tare da jingina hali na nawa na biyu zama ba tare da jingina ba, zama tare da jingina, haji guda hudu, to wa'innan su ne halaye guda hudu. Fattartibu bai na haɗi arba, jeranta wa'innan abubuwan guda hudu da muka lissafo, ala wujub dukkaninsu suna tsarin wajibci dole, suna babin wujub dole ne, ana ji? Iza ƙadara ala halatin, in mutu yana da iko akan halin, wani yake da ikon halin tsayawa tsaye me zai yi a tsaye wanda ikonsa na halin ya jingina ne a tsaye ya jingina wanda ikonsa halin ya yi a zaune ne amma a zaman ba ta da jingina ba wanda ikonsa a zaunen ma sai ya jingina sai ya yi me a da jinginan an bayyanta na'am fasalla bi halatin dunaha wanda kuma yana da iko ya yi sallar a tsaye ko kuma yana da iko ba tare da jingina ba kenan yana da iko ya yi sallar a zaune ba tare da jingina ba sai ya jingina yaya baɗallat salatu sallarsa ta ɓaci wannan shi kuma yana da iko bai shi da kai da iko ya yi sallar ba tare da jingina ba sai ya yi ta sai ya yi ta ba bai jinginan ba to ai shi dama kaɗan ka san me zai faru me zai faru faɗuwa zai in kuma ya faɗi baɗala sallata me ta faɗi sallar ta ɓaci to an mai uzurin ya me da jingina ma'ana wanda dai ya ɗauki halin wani ya ɗoro wa kansa halin mara lafiya kai ka ɗauka kai sallah irin ta halinsa to kai kuma baka da sallah shi kuma ya ce zai yi sallah irin ta halinka in dai har zai faɗi to shi ma babu ita an fahimta na'am sannan sai malai ya ci gaba da ce ma dama ya kawo mana halaye ya ce guda bakwai yanzu guda nawa ya kawo mana ya ce guda hudu na dole na wajibi sai guda uku na me istibab mustahabi to ga su guda uku guda uku na mustahabi fasalasa su ko guda uku allati alal istibab wanda suke kan babu mustahabbanci iya ita ce an tusalli ajizun shi ne al'ajiz gajiyayye wanda yake da rauni ya yi sallah an salasatil mazukura akan hali guda ukun da za mu ambata yanzu ana ji ala jambihi aiman yayi sallah barayin barayin jikin shi na dama mun taɓa kawo wannan bayanin ma ko ba yadda zai iya ba ba lafiya da sauran matsaloli na rayuwa na ciwon jiki ko an mashi aiki ne ko karaya ko dai ciwo na zazzabi ko na wani abu dai ko na tsufa to aka ce sai bare iya sallah tsaye ba sai ya sallah fi jambihi aiman a tsagin jikin shi naina na dama ana ji a kashin gele kenan an ji guda daya summa ala aisar in ba zai iya ba sai a tsagin jikin shi naina na hagu an ji guda biyu summa ala zaharihi in ba zai iya ba ya kwanta akan gadon bayan sai kalli ina ya kalli sama na'am ana ji an ji guda uku to su ne wanda an so nan ba dole ba ne an gane nan guda ukun ba dole ba yanzu sai kaga ba zai iya yi da dama ba sai da hagu ta yi to inda dole ne ya kaga dole ya yi da dama to wannan ba dole ba ne nan zaɓi aka ba shi duk wanda ya ga zai iya yi ya yi kai in ta kai ta kawo ma na taɓa muku bayani na ce zai iya ya iya yin tishi ima'an yana nuni nune da kai kawai a zaune yake kawai a masallaki yana karatu in a bayyana ne yana da dama ya iya buɗewan bakin da lafiyar da zai iya buɗewa sai dai kawai kaga yana karatu ya kalli gabas yana ta karatu yana sallah idan ya zo daidai wajen ruku'u sai ya yi ima'i kamar ya yi ruku'u sai ka ji kawai yana subhanallahi wal azim wa bihamdi subhanallahi a hakan kaga ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu kai kuma ka ganshi a zaune kawai sallah yake kuma sallar ta yi saboda lallura yake ciki wacce ba zai iya yin duwai na rukunan ba an fahimta sallarsa ta yi wai dan ka san duk halin da ya da ka shiga sai ka yi ne duk yanayin da kake yanayi ɗaya ne aka ce ba za ka yi sallah ba in hankali ya ne ya kauce to nan kuma a lokacin kwata-kwata sunanka ba ka ne ga ka amma ba ka eh wannan hankalin shi ya kauce ai kaga akwai shi ne amma babu ko ba haka bane akwai amma babu ko ba haka bane sai da hankali shine shine shi in ba hankali ya ba mutum dan haka in dai har da hankali ka san me kake yi hankalin ko na na ko na ciwo ciwo na hauka ko kuma na ciwo na ba na hauka ba akwai ciwo ba hauka ba ne amma tsabar zafin ciwo mutum bai san ina yake ba. Shi ma wannan a lokacin ya shiga babin hukunci shi ɗaya da wanda bai da hankali. Ba ina nufin wai shi ya zama bai da hankali ba a lokacin, hukunci iri ɗaya ake musu, sai da lokacin bai san ina yake ba. Da mutum ɗari za su yi ta zuwa gaishe shi, zai iya, in ya barka ce mutum ɗaya ya zo zai ce ba ne zo, sai da bai ma san waye ya zo ba. Ka san ana samun wannan ko yanayi na ciwo, to shi ma wannan yanayi ba zai yi sallah. in dai ba wannan yanayin kake ba to duk yanayin da kake duk yanayin da kake sai kai sallah malamai suna kawo bayani cewa da mutum kura za ta biyo shi ko zaki ya fita da gudu yana zuwa ya je haye bishiya shikenan sai wannan dabba kura ce ko ma dai mai mai cizo wacce zai kashe mutum sai ta kwanta a gindin bishiyar tana jira ya mai to yana saman nan fa ya dinga lura fada ya dinga kallon rana ka san da rana yake iya kiyaye mai lokacin mai in ba lokacin sallah ya kace sai fa yayi yana sama sai yayi ba dauke mai ba ya zai yayi ko yanzu mun faɗi yadda zai ko mu faɗa ba to tambaya in bai da alola fa ka san dai ba zai sako ya ibo ruwa ba dan ya sako ya zama nama sai dai ya sallah a can gaba gaba aka ce ya yi me ya yi taimama ya yi taimama na kai ya yi taimama da ita yi sannan sallar kana ganin sallar zai yi miƙe ne a miƙe ya ruku aina ya zai yi ta ima'an irin da ya ta taɗa ima'i zai yi haka zai in azhar ta yi yayi in azbasar ta yi yayi in magariba ta yi yayi lalura ce shi ma lalura ce babban lalura kuwa dan lalura ce ta tafiya lahira an fahimta amma yanzu wannan karatun wannan karatun ka gaya wasu samariya kenan a ce abin da zai cinye ka yana zama lokacin zai eh da kai na ai lokaci na ai wallahi akwai uzuri eto na shine ba ne magana da zai akan wala zikirin lahil akbar shine ya magana yo ba sallah ai ka ba addini ne to tunda ka ba addini to kuma zikirin ai ka ka zaki addini a gefe na'am da haka mala yake ya kawo cewa fa'in kalafa fi salasatin lam tabdulu salatahu idan mutum ya saba daga wannan abubuwan guda uku sallarsa ba ta ɓaci ba ma'ana sai bai yi da dama ba sai ta hagu sai bai yi da hagu ba sai ta kashin gide an gane duk da ya yi ko ta ɓarayin dama ko ta ɓarayin hagu ko ta me ake ta ta rigingine duk da yadda ya yi yadda zai iya gwargwadon lalurarsa halin da ya ga zai iya yi sai dai mahallin abin da ya ake so ya yi mai ya dai yi sallah an gane ya dai yi sallah a malam ya ce e za mu zo babin tambaya yani anna tartibu fi halatin salata musta mustaqillan fil qiyami wa isnadin wa bayna julusi mustaqillan malam da yayi bayani akan cewa kamar da yadda bayani ya gabata cewa ita sallah tana da wannan halaye guda bakwai guda hudu wujuban dole ko a tsaye ba jingina tsayuwa tare da jingina guda biyu zama ba jingina uku zama tare da jingina nawa hudu sai guda uku na, na istibabi yin sallah tsagen jiki na dama yin sallah tsagen jiki na hagu yin sallah a ga a rigingire to wannan su ne bayanin da malam yayi amma don me yasa Allah ya sa haka me yasa saboda umarnin da Allah ya mana cewa hafizu ala salawat ku kiyaye salloli in ba kiyaye sallah ba dan Allah wani ibada ne cikin ibadu ka ga ananta cewa duk da kake sai ka yi shi sallah ce kawai in ba sallah ba sai ce azumi ba haka aka ce azumi azumi ce aka yi mai umar tana ciki za ta iya me in kana halin tafiya za ka iya me da ƙarfinka da komai amma sai da za ka yi tafiya sai ka aje kuma Allah ya umarce ka da hakan kuma sauƙi ne ko ba kai laifi ba ko ba a yi ga wani umarni ne aka ce to ɗan ɗage sallah akwai saboda ka gane girman sallah Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani cikin zuwa bakara ayat 238 Allah yana cewa hafizu ala salawat was salatul wusta qumu lillahi alqanitin Allah yana ƙara tabbatar mana da mu kiyaye sallah wa salatul sallolin nan gaba ɗaya guda biyar wa salatul wusta da sallan nan ta tsakiya mun yi bayani kwanaki akan salatul wusta da yawa daga cikin a cikin kaulin malamai a cikin kauli kauli na malamai ana ji salatul wusda imamu na maliku ya kawo a cikin littafinsa na mawaɗa wasu daga cikin sahabbai kamar su abdullahi bin abbas ya ce sallar asuba afon sallar azhar ita ce salatul wusda wasu suka ce sallar la'asar amma sai da tuna aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce salatul wusda ita ce sallar la'asar akwai wani bawanta wanda wani baranta ma'ana wanda bawan da ta yanta ya kasance yana rubuta mata rubutu na alkur'ani musafir aisha sai da aisha ta ce akwai wata aya in ka zo daidai kan ayar kamun magana kada ka ci gaba da rubutawa kamun magana in ka zo daidai kan ayar an gane kamar yanzu mutum yana rubuta qur'ani sai ka ce in ka zo daidai in ka daidai suratul ali imrana to kamun magana akwai magana da zan ma kafin ka ci gaba an gane misali na kawo to ta ce in ka zo daidai kalmar wannan ayar ta suratul bakara aya ta 238 da Allah yake ta hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumul lil qanitin ka zo ka mun magana ka sanar da ni shikenan ya sanar da ita da yazo daidai wajen ta ce to rubuta rubuta hafizu ala salawat wa salatul wusta wa salatul asri wa qumu lillahi alqanitin wannan ruwaya ce aka samu daga sayyidina Aisha amma yanzu duk a cikin alqur'anin mu ba haka za ga ayar ba an gane a mazhabin ta shine bi habizu ala salawat was salatul wusta was salatul asr wa qumu lillahi qanitin dalan aran ma ji wannan karatu zai ce a a a wannan yare ko sai da bai san wannan ƙarin da wasu salatul asr ba an gane to malamai sun kawo bayani dai da dama to amma dai ƙauli ne da yawa amma dai muhalli shahid Allah ya ce a kiyaye salloli gaba ɗaya in ka kiyaye su duka salatul wusta ne ko dai ta zama azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba to duka ka kiyaye su ka ka kiyaye salatul wusta din dan dai a cikin su za ta shigo a haka ne da haka Allah ya ce a kiyaye sallah salloli gaba ɗaya wa salatul wusta musamman ma salatul wusta wa qumu lillahi alqanitin ku tsayu ga zatin Allah kuna mai kaskantar da kai kuna masu kushu'i a wurin Allah subhanahu wataala a lokacin da za ku yi sallah wa annal musalli shi mai sallah idza lam yaqdir idan ba shi da iko ala halatin zuwa a wani hali min halati daga cikin halolin nan al'arba guda hudu mun faɗi haloli guda hudu na dole ko wai ne ne za a iya ɗan zayyana musu halayen nan guda hudu na wajibi wanne da wanne a tsaye ba me yawa da kuma a tsaye biyu da kuma a zaune ba dingina uku da kuma a zaune da dingina to idan wa'innan halaye guda hudu kana da dama in dai da lalura ka cira su daga wannan halin zuwa wannan halin da gayya tsaye ba jingina in da matsala sai ka cira suka koma kuma yi da me an gane me nike nufi da jingina abin da malai yake nufi kenan anan an gane da mutaqaddima fa innahu yustahabbu lahu an so an yabda bi jambin ayman hakan nan hali shi kuma na guda uku da aka so na istihbab an so a fara gabatar da barayin barayin dama idan mutum zai yi sallah ba zai iya yi a zaune ba sai dai a kwance amma zai iya kwanciya ɓarayin dama zai iya kwanciya ɓarayin hagu zai iya kwanciya ta kashin ta rigingine to a lokacin wanne ake so ya yi in zai sallah na dama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk ayyukansa yana farawa da dama ne kamar yadda muka samu hadisi daga sayyidina Aisha mun faɗi hadisin tun a lokacin ina ga tun a sunnonin alula ko akan wanke farawa da wanke hannu muka yi bayani akan wani hadisi na sai na Aisha sannan in ba zai iya ba da daman sai ya dawo mai hagu agin jiki na hagu in ba zai iya ba sannan sai ya koma ina rigingine an fahimta to wannan maratib ne na duk da na a ba da ada salati ga wanda suke da matsala na lalura ko na uzuri ko na rashin lafiya an fahimta? Na'am. Male ya ce, fa'ilam ya ƙadir in mutum ba shi da iko ala ayyin min jalbaini a dukkanin sansanin na bi guda biyu, a fa mustalƙiyan ala zaharihi zai iya yi yana kashin gide a kan gadon bayansa yana kallon sama. An fahimta? Na'am. Amma fa'ilam ya sade in ba zai iya hakan ba ma, ma Male ya ce, fa mustalqiyan zai iya yi ko da a kwance ne a rubda ciki amma shine na ƙarshe shine na ƙarshe irin ba yadda ta ko ta ina ya ƙare sai dai kamar irin ƙila wanda ya ƙone a baya gaba ɗaya da nan sansanin dama da hagu kaga ba yadda zai iya yi sai dai rubda cikin to sai dai irin haka an gane sabida Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin ƙarshe-ƙarshen suratul baqara cikin amana rasulu ko amma mahallin shahid din mu Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya baya dora bawa wani aikin da ba zai iya ba Allah ba dora bawa wani nauyi sai abin da zai iya an bayyana dan haka Allah ba zai do Allah ya san lura kake shi yasa sai ya kawo ma sauki hanyoyin da zaka yi an bayyana karatun na'am Malam ya ci gaba da cewa a mufassiran Malam zai mana bayani zai fassara mana isnadun jinginan da Malam yake nufi. ɗazu ba ya kawo mana magana jingina ba to yanzu ya kawo mana jingina a zaune da jingina tsaye to zai kawo mana bayanin wai shin yaya ma nau'in jinginan yake kuma wani irin jingina ne ma yake warware sallah gaba ɗaya to malam zai mana bayani anan wasalatin nafilati qa'iman aw qa'idan kuma zai kawo mana hukuncin shin sallan lafila me hukuncin a yi ta tsaye ko a yi ta a zaune da yin ta tsaye da yi a zaune me hukuncin ta gashi nan malam zai kawo bayanin shi anan malam ya ci gaba da cewa wal istinadu jingina dogaro shine jingina ko allazi tabtulu sala wanda yake bata sallah alqadir wanda yake da iko ala tarki akan barin jinginan an gane huwa allazi shine wanda yaskudu zai iya faɗi bisu kufihi da faɗuwar wannan abu. An gane me ake nufi anan? Abin da mala yake nufi anan, wanda zai iya tsaiwa, zai iya tsaiwa sai ya yi kuma jinginan, to sallar shi ta ɓaci. To wani irin jinginan ma sallar take ɓaci, shi ne jinginan da, da abin da ya jinginan za ka iya cire shi zai me, zai faɗi, to wannan shi ake nufi. kamar yanzu kaga yanzu na jingina da nan amma irin jinginar da na yi ko da babu wannan abin zan iya tsayawa amma yau sai na haka kaga hakan da na yi ana cire wannan ginshikin ba makawa me zai faru zan faɗi to irin wannan jingina aka ce in kai irinta kamar ka ba da nauyinka gaba ɗaya kan abin to wannan ita ce take ɓata sallah ba sallah ga ga wanda yake da iko yin sallar ba tare da ya jingina ba. An fahimta? Na, wayin kana layas kudu, amma in ya zama ba zai faɗi, isu kudi da faɗuwar wannan abun ba, fa huwa makaruhun, jinginan to da yi, in abun, ko da abun ya faɗi, kai ba za ka iya faɗuwa ba, kana tsaye, to wannan ɗan jinginan da kai shi kuma makaruhi ne. Ai, mun yi bayani akan me makaruhi a cikin sallah ko? A watan abu ne wanda ba a so a dinga yin shi a sallah, ko? rashi yinsa yi zai rage ma mai lada, amma rashin yin, abuwan in kai lada ne zai ragu, amma in ka ƙi kai lada zai ƙaru, ko? Amma in yin da kai, yin kai da kai kai makaruhi, zai ɓata sallah? Ba zai ɓata ba, amma zai rage mata, amma an so in ka bari ba, ladanka zai yawa to makaruhi kenan mun yi bayanin shi a baya dai akan tun akan makaruhu makaruhu na ana sallah ko da sauransu duk mun yi bayani anan wa amma nafilatu mala yace amma ka sani ita sallan nafila fa yajuzu ya halasta lil qadir ga wanda yake da iko alal qiyam yana da iko ya tsaya tsaye sallar an yusalliha an yusalliha ya sallace ta jalisa a zaure sallan nafila ya halasta mutum yana da iko da lafiyarka da komai ya halasta za ka iya sallar nafila a zaune. Sallar wace, wace nafila, ba farilla ba, a ji da kyau, sallar nafila za ka yi a zaune. Walahu, amma an kai ta zaune, walahu nisful ajril qa'imi kana da rabin ladan wanda yi ta tsaye. Kila ladan ya ma yawa ne ko? In ka yi sallar wanda ya raka biyu a tsaye, kai he ka yi ta zaune, to ban ya samu lada ɗari raba biyu nawa kai hamsin. Wala hude nisfu ajaru, kana da rabin ladan wanda ya tsaye. Na'am, amma dai kana da sallar, amma to in kuma farilla ce ba, ai ba ka da ita ne gaba ɗaya, ko an gane? Sai da kai kana da iko da ƙarfinka, kamar dai zakiru malam yawu, a yanzu da ƙarfinsa ko? ko ba tsaye kake sallawa to kawai sai ka ce kai yau bari kai sallan nan a zaune a tabarin labarin lura ba an bayyana to shine ake magana kai amma in falil in nafila ne fa za ka yi zaune lafiya lau amma baka sani me hawa na'am an zamu lada rabi na'am waya jizu mala ya ce waya juzu yana waya juzu yana halasta anya da kulaha mutum ya shiga sallar jalisan a zaune ana ji waya kuma ba da zalika bayan kuma ya daɗe a zaunan sai ya miƙe, awaye da kula ha ƙa'iman ko ya shige ta a tsaye, waya jalisu ba da zalika daga baya kuma sai ya zauna. An gane me yake nufi anan? sallan nafila ne misali baran kawo da sallar dare ta nafila da dare ya halasta ka fara a zaune kila kayi rakoyi da yawa sai ka ji kuma dan jikin ya dan bada karfi sai ka karasa a tsaye ya halasta ko ko ka fara a tsaye can sai ka ji jikin ya dan yi rauni sai ka karasa a me a zaune biya halasta an gane me ake nufi anan na'am illa an ya dukulaha bi niyyatil qiyam sai dai in ka shiga sallar da niyyar zaka yi ta tsaye ne gaba ɗayan ta to anan ne mala budda ya kai ta tsayen sai dai in ka gaza kawai to ka sallami an gane fiha fayamtani ujulusuhu ba'da zalika anan ne ake hana zama bayan ka shige ta da wannan niyya an bayyana saboda hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam wanda aka samu daga an Abdullahi radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifinsa Abbas ya ce hadasna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal as-salatu rajuli qa'iman qa'idan nisfu as-sala Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka su ruwaito wannan hadisi manzo Allah ce wanda ya salla a zaune rabin ladan sallar tsaye ce sallar tsaye da sallar zaune na zaunen rabin ladan ta tsaye ce, an gane me ake nufi? Wanda ya salla zaune yana da lada, amma wani lada rabin ladan wanda ya yi a tsaye, an gane? To mu kuma kullum me muke kwaɗayin lada. Amma kuma sai ka auna akwai kuma wanda yana son ladan amma ba zai iya yi a tsayin ba. To ai shi ma Allah sai ya kawo mai mafita sai ya zaunen da ya dai samu me. ya dai samu ladan ko? Eh, da ya rasa duka ba, ai kwara ya dai samu, ko ba haka ba? Na'am, haza lil qadiri wannan ga wanda yake da iko kenan alal qiyami akan tsayuwa fin nafilati a cikin nafila wa amma ajizu an lil qiyami amma wanda yake yake da rauni akan iya miƙewa fil fardi a cikin farilla a fin nafilati ko a cikin nafila salla ala hasabi quwwatihi zai salla dai kamar yadda zai iya kamar yadda muka faɗa halayen can dai na baya mun faɗi yayi a dama ko a hagu kaga shi yawan na ba magana a zaune ake magana ba shi ba zai ma iya a zaunen ba ne ko to kaga shi zai yi ne a cikin wa'incan halayen da muka ambata a baya an bayyanta sai da hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Aisha ummul mu'minin Allah ya kara masa yarda tace ka ala tace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah wanda tsira da aminci suka tabbata gare shi kana yusalli jalisan ya kasance yakan yi sallah a zaune jalisan yana shiga sallah a zaune ana ji fa ya qara'u sai fara karatu wa huwa jalisin yana zaunan zai yi fatiha ya shiga sura ya ta karatu fa iza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan ya kai daidai da tsora aya talatin ko tsora aya arba'in ya yi ruku ƙama sai ya miƙe. An gane? Idan ya miƙe faƙara'a sai ya karanta sauran ayoyin. Ana ji, wa huwa ƙa'imun yana tsaye, sun maraka sannan ya yi ruku'u, wasa jada yi sujjada, sun masana'a fi fi raka'atu saniya misal zalik yadda yayi a raka'a ta farko raka'a ta biyun ma haka zai yi sai ya zauna an gane misali baran kawo misali kaman zai karanta suratul baqara gaba ɗayanta kun san shugaba yana karantawa sosai sosai sosai ya karanta baqara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i ya zarce duk sai na rasul a sallah ɗaya yana karanta ta barin ma sallar dare don wannan tana kawo mana ne akan sallar da yake yi da daddare wannan ya faru ne lokacin da ƙarshe-ƙarshen rayuwar sai na rasulullah sallallahu lokacin yana da shekara 60 ko 61 an gane lokacin ana dab lokacin jiki yayi nauyi lokacin jiki yayi nauyi ma'ana an dan girma ya zo to lokacin ne manzo Allah wannan ba ba sallar farilla bace ba tana bila ba ke magana sallar dare ita ce yake yi haka misali yadda za ku gane zan kawo misali sai da a ƙara gane me ake nufi a nan ka shiga sallah za ka karanta kamar sura mi aya talatin to sai ka shiga a zaune ka shiga sallah kai kabar harama ta azu ka fara ka karanta fatiha ka fara karanta sura kana kai kamar aya ta ta aya dama za karanta mai aya talatin ne kana kai aya ishirin sura aya nawa goma sai ka miƙe sai ka ƙara su aya goma a tsaye sai me za ka yi ba sai kurku ba sai ka ruku kai sujjada sai ka ƙara me in ka yi sujjadu biyu me ba za a miƙe ba a sai ka ƙara zama ita ma in za ka karanta mai aya ishirin nan ma sai ka karanta aya goma a zaune sauran goma ko karanta sha biyar sauran biyar ɗin sai ka ƙara miƙewa an gane watan sallah da ya zama baina tsakanin tsayuwa da wannan ta inganta ga masuwa ga wanda jikinsu yake da nauyi ko wanda suke da lalura amma kai mai ƙarfi mai lafiya a jiki ai kai mai a tana da wancan hadisin da ya so kake ladan ka samu full cikakke ko ko ba haka bane to wannan hadisi imamu malik Allah ya kara mishi da ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa na motsa to wannan shine ƙarshen fasali da ya gabata to ga wani fasali za mu shiga wannan sabon fasalin sai da muna da sauran lokuta insha Allah faslin rabewa insha Allah yajibu qada'u ya wajaba mutun ya wannan fasalin zai mana magana akan ramakon sallah shin ya ake rama sallah sallar da ta kubce ma ya kake ya zaka rama ta to ba a fasalin nan bayanin da zai mana kenan faslin wannan fasli ne yajibu qada'u ya wajaba mutum ya rama qada'u ma fi zimmatin abin da yake alkawari a kansa min salawa na daga salloli wani sallah ne ka dau alkawari tsakaninka da Allah dole zaka yi su kullum su ne sallar me farilla guda me guda biyar ana ji to ya wajaba wajibi ne mutum qada'u ya rama wannan sallolin in sun kubce masa ana ji wala ya jizu wala ya juzu baya wala ya juzu baya halasta safari da fihi mutum ya dinga sakaci da da ramakon sallah ana ji wa man salla wa man salla kulli yawmin kamsatin duk wanda yake yin sallah kowace rana guda biyar ana ji salasata ayyami duk wanda yake sallah na kwana biyar biyar biyar har na kwana biyar falaisa bi mufradin wannan baya cikin masu sakaci da sallah an gane me yake nufi wanda yau zai sallarsa daidai akan lokacin ta gobe jibi zai iya kwana biyar bai yi ƙara'i ba an gane ƙara'i ne sallah ta kuce rama zai yi ta to wannan baya cikin masu sakaci amma wanda ba zai iya wannan ba yana cikin masu sakaci da haka sai ya gyara an fahimta na'am waya kadiha to zai biya ta ala nahwi ma fata su ma fata su kwatankwacin yadda ta kurke mishi haka zai rama ta. An gane me ake nufi anan? Abin da Malam yake nufi anan. Idan sallaf azahar ce ta kubce mishi, to in zai kawo ta azahar ɗin nan zai kawo. In ta kubce mishi akan sallah ce ta gida, sallar gida raka nawa ake yi, hudu ko azahar la'asar isha raka hudu. Sallar tafiya fa ta matafiyi raka nawa ake yi biyu da sallah za ta kubce mishi amma yana halin tafiya misali kana halin tafiya a zahar tama kana cikin mota ba a tsaya an yi sallah a zahar ba ba ku kuka sauka ba sai magariba ba sallah ta kubce ma ba to in ka tashi za ka rama wannan sallar gashi kuma ka dawo gida ka zauna ka yi alola shin sallar tun yanzu kana gida raka hudu za ka rama shi ne aka ce za ka rama kwatankwacin yadda ta kubce ma dama a lokacin da ta kubce ma raka'an nawa ce za ka yi sai ta kubce ba biyu ba to don haka da lokacin rama ma biyu za sai kuma sallah ta kubce maka a lokacin da sallah hudu za ka yi a gida azahar ta yi sai baka yi sallah azahar ɗin ba kila karfe ɗaya ne ka karfe ɗaya lokacin azahar ya yi sai ka shiga mota kana shiga mota kuka dinga tafiya ba kuka jira garin ba sai da magarba kaga la'asar za ka yi ta ne sallan me ta kufce ma ne lokacin me kana halin tafiya raka nawa za ka yi biyu ita azhar ta kubce ma wani lokaci kana gida lokacin ta ya shiga da haka a lokacin ramawa raka nawa za ka yi hudu an gane wannan bayanin ramakon sallah yadda ta kubce ma haka za ka ramata yadda ka kubce ma haka za ka ramata eh ba lokacin da za ka raman ba shi ake kallo ba abin da ake kallo lokacin da ta kubce ma ɗin guda nawa ce wace iri ce ita ake kallo sannan a wajen ramawan sai ka rama an bayyanta na'am in kanat hadariyatun in sallah ce ta gida adaha hadariya karama ta ta gida raka hudu wa in kanat safariya in ta tafiya ce ta matafi qadaha safariyan karama ta irin ta matafi ita ce sallar kasar ko raka'a biyu an sani duka salloli ana masa kasaru amma banda sallah guda biyu ana wa azhar ana magariba ana azhar ana la'asar ana isha ba a yi wa sallan magariba ba a yi wa sallan asuba kasaru amma dukkanin wayannan sallah ana yin kasaru mun da yi bayani akan salatul kasaru ina ga baya ko mun yi bayanin ta sawa'un daidai ne kana hina qada'i fil hadarin aw fi safari daidai ne a lokacin da aka rama sallar a halin tafiya kake ko a halin gida zaman gida abin da yadda ake kallo wani lokaci lokacin da ta kubce ma wace irin sallar ce ta gidan ce ta kubce ko kuwa ta, halin tafiya ce ta kubce ba lokacin da za ka rama ba lokacin ake kallo ba lokacin da ta kubce ma lokacin ake kallo ana fahimta na'am da haka akwai hadisai da dama wanda suka yi bayani daga cikin haka akan haka kama hadisin sai na rasulullahi wannan aka samu daga sai ne anas bin malik manzo Allah yake cewa man nasiya salasa salata duk wanda ya manta bai yi sallah ba fal yusalliha to ya sallace ta iza zakarha idan ya tuna yana tunawa bai yi sallah ba sai bai sai ya yi ta an fahimta sannan wala kafaratan laha ba a yi mata kafara illa zalika ba ta da wani kafara sai wannan kafara sallah an ta kumce ma shine me ka biya biyan shine kafara an gane me yake nufi ba irin azumi ba ne, shi azumi ai in azumi ya kubce maka, shi ma me ka fara shi ba biya ba, duk da idan har wani ya ƙara kewayowa nan bayan ka biya kuma sai ka ciyar. An gane me nake nufi ana? So da yawa mata wannan matsalan ya fi su, sai da sakaci irin da su. Ba dai babin azumi, sallan azumi muke ba to, amma dai abin da ake nufi a nan shi ne. wannan azumin da ya wuce din nan sai zama a misali kenan ana bi na bashin azumi guda uku ban yi ba in ana nan ana nan gashi yanzu da barin azumin mu ramadan ko shawwal ta zo zilqida ta zo zilhajja ta zo ta wuce almuharram ta zo ta wuce safar gashi muna safar bi ta tafiya a je har wani ramadanin ya zo ban biya ba kuma ramadanin na zuwa wanne zan yi wancan rama ko zan yi a cikin wannan ko wannan zan yi wannan zan yi to kaga wancan ina da kwantai to sai aka ce idan wannan azumin ya ƙare kuma ba zan biya wancan ba to a lokacin bayan na biya kuma sai na ciyar shine in guda bakwai ne ka ciyar to bakwai ko bakai azumi bakwai to wannan da wuya ni dai ina ganin da wuya ka samu namiji wannan haka ta kasance da shi ba su da yawa mata su ne suke yawan wannan sakacin an bayyanta to amma ko ma dai namijin ne ko ma matan ne ga yadda hukuncin yake haka yake ji kaman ma ba zai faru ba ko na taɓa faɗi wannan a wani muna karatu da shi yake tambaya na wai malam yanzu za a samu wannan haka za ta faru da shi na ce sosai kuwa ni na an sha zuwa min tambaya akan haka yanzu ya za mu yi malam ga azumi ya zo kuma na bi na na bara ita da dai gaskiya mata ne da yawansu mata ne to hukuncin kenan a za ma sabon na malikiya an bayyanta za a rama kuma za a yi ciya. An bayanta? Na'am. To wannan kafaratu kafaran wannan manta sallah da mutum ya yi shine wannan ara'in da ya rama. An gane? Wala Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wal Abdul Muslim, alabazin Muslim yake cewa a manzo Allah yake cewa idza idza raqada ahadukum idan ɗayan ku yayi bacci an salati sai sallah ta kubce mishi aw gafala ko ya rafkana ha daga yin sallar bai yi ba bal ya qadiha tu irama ta an gane idan rakaraha idan ya tuna a yayin da ya tuna kenan fa inna Allah azza wa jalla domin Allah mabuwayi da ɗaukaka yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul ɗaha Allah yana cewa wa qimus salata li zikri ku tsai da sallah don ambatona ko ku ku tsai da sallah a lokacin da kuka tuna sallah ku yi sallah ku tsai da sallah lokacin da kuka tuna sallah an an bayyana da haka zai iya daukan ayana ta dauka a lokacin da kuka tuna sallah an an bayyana kuka tuna sallah kila ka manta kila ko ka yi bacci sallah ta wuce to a lokacin sai a yi me sai a tsaye da sallah an bayyanta na'am wa hadha qada'un yakuna ala nahwi ma fatu min as-safariya kamar da yadda malam yanda mai ya gabata wa tartibu bainal hadirataini da jerantawa tsakanin sallolin gida guda biyu wa bainal yasiril fawaiti da kuma ‘yan kaɗan daga cikin salloli wanda suka kubce, ma alhadirati tare da kuma ta gida ta yanzu ta zo, wajibun, wajibi ne, ma a zikiri tare da tunawa. An gane me ake nufi a nan? Sallah ta haɗu biyu, ana bunka sallah kuma gashi yanzu za a yi wata sallah. An gane? Ana bina misali kenan, ana bina sallah. ban yi yanzu barin wani misali bayan kawo magariba tunan yanzu mun riga mun yi magariba ko ana bi na sallan magariba sai yanzu na ga za a tada sallar isha wai magaribar zan yi ko ko ishar zan bi to wannan hukunci shine gashi malam zai warware mana ana ji malam yace dole ka jera sallah wacce ake binka ka yi ta ka gama kafin ka yi ta yanzu in dai ba sallah ce in dai sallah ce yasiran in dai kaɗan ce amma in ba yasiran ba ce to sallar da take yanzu ita za ka yi an gane kaɗan to wai kaɗan ɗin me ake nufi sallah kaɗan ana ji gashi malam zai mana bayani wal yasiru arba salawat kaɗan shine sallah guda hudu in dai sallar da kai sallar da ta kubce ma guda hudu ce fa'adina ko ƙasa da hudu ma'ana sallah guda hudu ko uku ko biyu ko ɗaya to sai ka rama wacce ake binka sannan za ka yi wacce ake yi yanzu. An gane? Ana binka ƙara'in salloli guda hudu ko uku daga dai hudu zuwa ƙasa to sai ka zo ka tara ana wata sallah daidai wannan lokaci wacce sallah za ka yi za ka bi su? ina so in ji ana tafi tare da ni ina tambaya ne sallah ce guda hudu ta kubce ma misali azhar bakai ba la'asar bakai ba azhar asuba bakai ba azhar bakai ba la'asar bakai ba magariba bakai ba guda nawa kenan lissafo guda hudu duka bakai ba ka zo ka tara na isha'i zaka bi sallar isha ko ko zaka ramu wancan sallolin malam anan sai ya ce sai fa ka koma gefe ka yi asuba ka sallame ka yi azahar ka sallame ka yi la'asar ka sallame ka yi magariba ka sallame sannan ka in ka tarar da su suna ishan ka bi in ba ka tarar da su ba ka yi sallar isha ana ji amma arba salawati ana ji fa akallu ko kasa da haka sallaha mutum ya sallace ta qabla al-hajra kafin sallar da ake kai a wannan lokaci wa in karaja waqtiha ko da ko lokacin zai fita sai kai ko da kaka ce a kuma lokacin zai fita eh me yasa ka bar wa'incan suka kuce in dai da kana kiyaye lokaci ya bara ka bari wa'incan duk su kubce ba ko ko ba ka bane dan haka sai ka biya ana kyauta da bashi mutum ne yana bin ka bashi ya ce ga wannan sadaka a yo ka biya bashi kamar sai ka kanka na dole mana wanda ga ganin ko lahira ka je sai an tambaye ka ko yo mutum ne yana bin ka bashin ɗari biyar misali to wai da Allah kana koyar ɗari biyar sai ka je ga kai ka bashi sadaka a ciki ko kyauta kawai ga ga bashin ka ka huta ko misali na kawo an gane sai da ƙara fahimtar wancan don haka sai ka biya wancan bashin na sallar da ake bin ka sannan ka yi wannan sallah amma in sallolin daga hudu ne zuwa ƙasa ana tafi ina cewa daga hudu zuwa ƙasa. To wani zai ce, to in kuma sun kai biyar fa, ana ji, wa yajuzu qada'u fi in sun kai hudu fa sun kai biyar fa to in sun kai biyar sai malai yace zaka iya yin sallar da ake kai a lokacin in sun kai biyar an gane sallar rana guda kenan ko ba shine salloli biyar ba sallar dare da sallar yini ko sallar azhar da la'asar sallar yini ko sallar dare magariba da isha duk sun shigo da sallar asuba duk sallar duhu ce da sallar duhun da sallar duka sada duka ba kai ba salloli biyar dir ana binka kila ko ba lafiya ne kila dai a gasanin dai abubuwa da dama suna iya kasancewa haka ko to ya za ka yi karama sai aka ce idan za ka rama sai ka zo ka tara za a yi sallar azhar ko la'asar ko ma ta sallah ce ka bi wannan sallar ta lokacin in an kidar sai ka koma gefe sai ka yi taka takan ina nufin ka biya kuma ta baya amma wannan ta yi in dai har sun kai biyar in ba su kai biyar ba sai ka kawo su sannan ka yi wannan in kuma sun kai biyar za ka iya yin ta sannan ka kawo wa'incan na baya an fahimci abin da nake nufi na'am Mala ya ci gaba da cewa, Wala ya tanafalu man alaihil ƙada, wanda ake bin shi sallah, ake bin shi ƙara'i, shi ma kuma ba zai yi nafila ba. Irin dai kwatan kwatan wancan misalin da kau. A, yau ana bin ka bashi, ka yi kyauta? An gane? Wanda ake bin shi sallah, ƙara'i, ba zai yi me nafila ba. Me zai yi? ƙara'i. Kamar misali, baran kawo misali da wannan ake bin shi la'asar, sallar la'asar, sai ya ce, to, ai dama kafin sallar la'asar ba ana nafila raka hudu ba, sai ya ce, sai ya yi raka hudun sannan ya sallar la'asar, to ba haka shari'a ta ce ba. Yo, kai da ake bi bashi, kai gaggawa, ƙila kana cikin nafila zaka, rai zai halinsa, za ka ji wurin zatin Allah, Allah zai tambaye ka ba kai farilla ba, Allah ba zai tambaye ka ba kai wannan nafilan. An gane? Don haka ba za ka yi nafilan nan ba farilla za ka kawo. An fahimta? Ko ko sallah asuba, a yan sana raka'atul fijiri. Sai ba kai ba har rana ta fito, lokacin ya sunanta a wurinka. Ƙarayi, to sai ka ce ai bara in fara raka'atul fijiri sannan sai yi ba a yi. Ilo wasu na yi ko? to ba a yi a shari'a. Me yasa ni in dai kana kwaɗaya da ka'at alfijiri, wannan manzo Allah ya ce khairun min dunya wa mafiha. Kaga da ka'at alfijiri ta fi duniya da abin da ke cikin talada. Tana da dimbin lada da ka'at alfijiri. Mu daure mu dinga yin ta. Wallahi tana da lada mai dimbin yawa. Tana cikin sunnatun mu'akkada sunna mai ƙarfi duk take ta zama farilla. Amma dai ba farilla bace. An gane? Tana da matsayi amma duk matsayinta in ka sake asubar ta kubce to wala ka yi ta ba me yasa ka bari ta kubce har ta zama ma karayi an gane na'am mala yace wala yatanafalu man alayhi qada wanda akwai ramako a kansa la yatanafalu ba zai nafila ba wala yusalli duha ba zai sallar duha ba an san sallar duha ko sallar walha ana binka asuba kuma ka zo kana sallar walha a ayo ga babban walha da zaka yi nan rama sallah asuba an gane na'am wala qiyamu ramadan ba zai yi sallar da ake ta tarawihi ba ka zo ka gana tarawihi kai ko baka isha ba to ya kai tarawihi a ka gama da me gama isha sannan kai tarawihi an gane ko kuwa da ana bin ka sallah da daddare ka miƙe kai tana bulbuli amma baka isha ba a ka fara yin ishar sannan sai ka biyo da me, sai ka biyo da nafulfuli, an gane? Na'am, wala ya juzu baya halasta lahu ga baligi illa shafa'u wal witru sai dai shafa'i da witri. Su wannan suna halasta ga wanda yake da ƙada'i ya yi su, to amma su ma ɗin kuma, ai, ka san ƙa'idarsu su ma kuma ba a yi sai an yi sallame. Auto. kariya yi din kenan an gane wal fajru da raka'atul fijri wal idani da sallar idi sallar idi yana yiwuwa ka yi ta an ya halarta ka yi ta ko da ana bin ka bashi sai da ita bai ita ba ka kadai za ka yi ba ko kai kadai ne misali mutum ne ya makara ko dai wani uzuri bai sallah asuba ba yana fitowa sai ya ji gari dan za a tada sallar idi an san sallar idi dama ba a mata ikama ko ba ta da ikama ko ba a kiran sallah kuma ba a nafila an je sallar idi ba kuma a nafila an gama sallar idi ba nafila kafin ba nafila bayan ma'ana kafin a idi ba a nafila bayan idan sallar idi ma ba a nafila me kawai ake yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir takabiri da tahlili da tahmidi su kada yake yi ba a nafila kafin sallar idi ba a yin nafila bayan sallar idi ba a yi an fahimta to sai ka ji kawai liman ya fara karatu ko ya yi kabbar harama Allahu akbar to kai ba a lokacin gashi ba za ka ce to bari in sallar asuban sai in je ba a'a za ka iya zuwa kai wannan sallar bayan idan sai kai sallar asuba an gane salatul ide ne kenan wal kusufi da sallar kusufi shine sallar kiswewar rana shine rana ta ɓace ko ta yi da ake cewa ma'ana ya zama dai da rana ƙuruƙuru a gari ya yi duhu gari ya ɓo rana ta ɓuya kusufin kamari akwai kusufin kamari akwai kusufin shamsi akwai kiswewar wata da na rana to duka biyun da ana iya yi su ma walistis kai da sallar roƙar ruwa ita ma da yawa an yi ta ko a banan nan ma da an yi sai da wani ɗan takaitaccen fari da Allah ya tunkaro mana da shi cikin roƙon Allah da liɗifi na Allah da bayan Allah da ƙananan yaran nan kuma albarkacinsu, don wallahi muna sa albarkacinsu, wai na ba sa zunuban nan, ba ƙaramin albarka gare su ba su ma, wallahi muna sa albarka, da dabbobi, da, da, da, da menene, tsuntsaye, da ƙwarina, da ƙwari, wallahi muna sa albarkacinsu sosai, don haka da roƙon Allah da muka ta yi da wannan, na ga an yi a Autango, an yi a nan kunkumi da sauransu. to Allah subhanahu ta'ala ya yi mana wannan farin Allah ya ƙara ya yi mana shi alfarmar shugaba na'am na'am an yi garuka da dama Allah ya ƙara ya yi mana shi alfarmar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ana iya yi ko da akwai ƙarayi a kanka ana ji waye juzu yana halasta liman alaihi qada ga wanda akwai ramakon sallah a kan shi an yusalli an yusalli jama'atan yayi sallah a cikin jam'i idza stawat salatum in sallat daidai an gane me yake nufi anan wanda ake bin shi sallah an yadda ya sallah a jami in sallar da za su yi sai daidai misali ana bi na la'asar sai wanta shi ma ya zo ana bin shi la'asar shi ma wanta ana bi la'asar to za mu iya mu haɗu sai mu yi jam'i an gane amma wannan ana bin shi la'asar wannan ana bin shi a zahar ku ce bara mu iya tare kowa ya da niyyarsa inna mal'amalu bin niyyati ina ba yadda da wannan ba. An gane? Amma idan sallah ta yi daidai, to duk kuma ƙara'i za ku to za ku iya yin jam'i a yi, an ganewa? Izastawat salatu in sallah ta yi daidai, wa man nasiya adada ma alaihi min alƙada'i, wanda kuma ya manta adadin sallar da ke kansa na ramako, an ce wai sallah nawa ce sallah nawa ce take kanka wacce baka yi ba bai sani ba. Ya manta, ila ya sallar kwana bakwai ne ila bai ba, ila kwana takwas, ila tara ya manta kwana nawa ne, to ya zai Aka ce, Salla adada ma, ye ta salla adada la, adada ma la ya baka ma a shakkun, ye ta salla har ya kai lokacin da shakku, ba zai yi shakku ba zai iya cewa da zuciya ce, kai, ina ga dai, lallai dai, sallolin nan dai na kai gejin kwanakin. An gane? sannan in sallolin suna da yawa malamai suka ce kana iya yin haka misali yau idan za a yi azahar idan za a yi asuba sai ka zo da wuri kama ya asuba ka yi asuba ɗaya biyu asuba ɗaya asuba biyu ka ƙara wata asuba ka ƙara wata asuba ka ƙara an gane game da yawa kenan ba irin wannan sallar sati ɗaya ko sati biyu da yawa wannan da sakaci amma mafiya yawa in ka ga haka ta faru ciwo ne mai jinya mai jinya yana cikin yanayi shi wanda yake majinyaci wanda yake ne ake ce mishi mai jinyar mara lafiyan shi kuma bai dora shi akan yi sallah shi yasa masu jinya ya kamata su sani tun halin da mara lafiya ke ciki kai ne lokacin sallah na yi kai ba za ka je ka yi ba to in ka dawo shi ma ka mai alula dan yi sallah an gane shi yanayin da yake ciki za ka mishi wannan uzuri amma wannan da wannan me ake ta wannan uzurin da kai zai sa kila a lokacin shi ma ya tuna ko da ya manta ne cewa sallan nan fa tana na kan shi amma wanda rashin yin haka shi ke sa ga mutum ya tara sallah na sati biyu to ya zai yi ko fiye to shine idan za a yi asuba sai ya tashi ya yi asuba kamar ta kwana biyar ya yi guda biyar kenan asuba sannan sai ya bi wannan asuban in aka tashi lokacin azahar sai ya mi kafin azahar kila tun karfe ɗaya sai ya shigo masallaci in karfe biyu ake sallar ya ta azahar ya yi ɗaya ya biyu ya uku ya yi azahar ta kwana biyar daidai lokacin da za a wannan azahar ɗin kuma sai ya azahar ta wannan ayi da shi la'asar ma yadda ya haka magariba isha ka gana idan da isha a lokacin ya yi sallah ta kwana nawa eh an gane lissafin kwa ha kamun ba a fahimta ba lokacin asuba kafin yi wannan sallah sai da lokacin bai yi ba sai ya zo da wuri sai ya sallar asuba ta kwana biyar guda nawa kenan zai yi sallar sallar asuba guda biyar a zahar ma kafin lokacin azhar ya yi biyar magariba haka haka kowace ya yi biyar biyar ana idarwa lokacin da za a idar da sallar isha ta ranan shi kuma ya gama da sallar kwana biyar gobe ma in na sati ɗaya ne kaga gobe kuma sallar kwana nawa zai bi tana biyu sai ya yi ta sai ya dinga yi ya dinga yi sai ya gama da ita shikenan ya sauke da wancan nauyin da ke kan shi an gane an fahimta saboda wani kilan ka sai ya zauna ya zai ya yi ta diga ba zai iya ba to in ya bi wannan tsarin zai gama da ita lafiya lau an fahimta amma fa ba haka aka so ba ba haka aka so ba yadda aka so shi ne da na faɗi majinyaci mara lafiya wanda yake zama a wurinsa gaya shi ne zai dinga ainihin taimakonsa wurin a ba da wannan farilla ɗin ta ibada ba shi ya je ya sallah kawai ya dawo ya dawo kawai ya zau shi bai ce mishi lokacin sallah ba ko kuma ila ba ma ya gaya mishi ba kawai ishara ne in zai iya lola yi ya mishi in ba zai iya ba taimama ne ya yi taimama ko yin sallar akan ganin asibiti zai yi ko ba yi ana yi iyaka gabas ɗin ta nan daidai da gabas take sai a juya shi in zai iya juya ya juya in ba zai iya ba kai ka juya shi ya juya ya kalli gabas idan ya kalla in zai iya a zaune in zai iya durƙusa kansa yana ɗagawa a mazaunin yana yi ima'i nuni ya yi in ba zai iya ba ma haka kawai a tsayen nan ya yi ta haka ma'ana a zaune kan shi na tsaye ya yi a haka ta yi kuma sallar ta yi ana ji hakan zai sa in ma Allah ya kaddara sallah wannan tafiyar wannan ciwon a cikinsa Allah zai ɗau ajalinsa zai tafi wurin Allah ba ba shi da nauyin sallah kansa. In kuwa kana yanzu sati biyu bai yi ba, sai Allah ya ɗauransa zai daina fa yana mai. Yana da nauyin salloli nan sai fa ya ba sai fa ya ga Allah dalilai. Ya kake tunani? Allah ya tsare mu. A tsaye da kai gaban zatin Allah me yasa baka sallah ba? Ai ba hujja. kuma gashi an faɗa cewa me sallan nan fa ga hali in kana cikin yanayi kaza ka yi ta iri kaza in kana kai malam Allah yana son mu eh mun samu rahama sayyidina rasulullahi in baka iya ba ta haka ka yi ta nan in baka iya ba wannan ka yi ta nan duka an kawo ma hanyoyi ba ka da yadda za ka ce babu duka sun kulle ba za su iya kullewa in wannan ta kulle ga wannan in wannan ta kulle ga wannan, an fahimta? To wannan shi ne ƙarshen wannan fasali, insha Allahu, idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan babi na ƙarshe a cikin wannan littafi, kuma babi mafi tsawo, kuma babi wanda ba zan ce mafi mahimmanci ba, amma dai shi ne wanda ya kwasu, ya kwashi kaso tamanin a cikin ɗari. na muhimmanci a cikin abin da ya shafi sallah shine babi na rafkanuwa dan a wannan babin to a cikin sa din nan shine zamu yi warwara ma cikakkiya fiye da yadda muka yi a baya don ƙila wata ran gaba ɗaya bai wuce mu ɗau sadara uku ba, sauran bayani kawai dai mu ta warwarewa saboda akwai matsaloli masa'il da malam ya kawo yawa a nan na sallah akan rafkanuwa kaza ya faru kaza ya komai da ka sani akwai yadda ake warware shi a cikin sallah sai dai kawai alima human alima wa jahila human jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kawai bai sani ba don haka sati mai zuwan Allah ya kai mu za mu tashi akan babun fi sujudi sahawi babi wanda zai mana magana akan sujjada ta rafkanuwa menene kablin menene ba'adin menene ƙari menene ragi me ake nufi da ƙari menene in an yi ba ƙari bane menene in an yi ba ragi bane menene shakku da duk dai masail za mu zo kansu alfarmar sai na rasulallahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladansa abubuwan da muka yi kuskure a Allah shi yafe mana alfarmar sai na rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani akwai a wannan nutukan da na faɗa na ƙarshe da malam ya ce wanda bai san adadin sallolin da ake bin shi ba to ya ta sallah gwargwadon yadda zuciyarsa za ta natsu ta gane cewa ya yi sallah. Wannan gini ne akan hadisin manzan Allah, na jikan manzan Allah Imamu Hassan. Hassan ɗan sai na Fadima ɗan sai na Ali Karamallah wajahu ya faɗi wani hadisi wanda yake cewa yana daga cikin abin da na na ruko daga sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyaye cewa da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka. ka kaure cewa abin da kake kokanto zuwa ga abin da baka kokanto ma'ana ya zama kai ta sallah har lokacin da kokanto ya me ya kau ka tabbatar da cewa ka cika sallah da kuma hadisi na aidan na hadisin Abu Abu Sa'id al-Khudri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shakka adukum fi salatihi idan ɗayan ku yana kokanto a cikin sallarsa falam ya dari bai sani ba kam salla bai san nawa ya sallata ba asala sam am arba'an kuɗi yayi uku yayi ko hudu fal ya tsara a shakka ya jefar da shakkunna a gefe wal yubinna ma wal yubinna alama istaiqana ya gini akan abin da ya samu yaqini ma'ana ya tasallam ya gini akan mahallar wannan hadisin yana da yana da bayani biyu bayanin na farko ba mu zo kan shi ba yana nan a cikin sahawu kila a cikin raka kana tunanin raka ɗaya ka biyu ko biyu ka yi raka uku ce ko hudu za mu yi bayani shi nan to amma akan wannan muhallin salloli da ake binka a baya nan ba akan raka ake magana ba akan adadin sallolin sallah biyar ce ko sallah hudu ba raka ba to sai aka yi kai gwargwadon inda shakkun zai kau ka tabbatar da kai na kai dai inda dai sallolin sun kai to shikenan sai ka tsaya a nan insha Allah a nan za mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك abinda muka faɗi daidai abinda muka faɗa daidai daga ba daga gare mu ne daga Allah ne datarwa ne ta Allah Allah ya datar da mu alfano sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ladansa inda kuma muka kuskure karancin ilimi ne wannan kuskuren daga gare mu ne launi ne irin namu Allah ya yafe mana alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dukkanin wa'inda suka gabata a wannan gari namu mai albarka Allah ya ji kansa Allah ya gafarta musu Allah ya ji kan malaman mu da shekunan mu da ainihin da tijan mu da kakannin kakannin mu da mu'assasai na wannan gari namu da wannan masallaci duka Allah ya saka musu alkhairi da dukkanin muhadarat ma'ana wa'inda suke halartowa wannan mazauni na karatun nan Allah ya saka kowa da alkhairi alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai idan da masu tambaya za mu yi za a ansa tambaya ko da na minti biyar ko minti bakwai daga cikin abubuwan da muka ambata ina ga akwai malam ɗazu kamar naji yana so ya tambaya ko na'am